الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka yau muna biyar ko shida biyar ko muna biyar ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha hudu ko? wanda ya yi daidai da sha hudu sha hudu ga watan hudu miladiya shekara 2024 ina inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na 24 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban malami abu abdurrahman muhammad nasir jinin albani rahmatullahi alaihi littafin shi mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke mana bayanin siffar sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbar harama har zuwa sallama ta makana ganin shi wanda lokacin da azumi ya taho mun dan ai da karatun wannan littafi mun shiga karatun littafin kiyamu ramadan wannan shi ma littafin malam ne wanda yake mana bayani dangance da eh shari'a annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan sallah asham ko kuma kiyamun layli wanda kamar da kullum muke cewa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai wanda su ne suka nakalto mana wannan addini kadi ba da abin da za ka yi sai a ce ma ga shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka samu wanda suka kawo wannan shari'a su ne sahabbai ko kuma matan shi ko kuma iyayen shi kun ga wannan mutane ne wanda sun cancanci kowane lokaci in mun tana sun yi musu addu'a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayin shi na kwarai su ne wanda suke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman suna cewa ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta mu ɗan uwanmu wanda suka rigaye mu akan imani Allah kaka sa wani abu na damuwa ko na jin haushin ɗan uwanmu cikin zuciyoyinmu shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ba dan sahabba annabi ba da yanzu babu musulmi a duniya sun sadaukar da jin daɗin su ba don komai ba sai dan su kawo mana ya annabi yayi addini kuma sun dakatar da komai a rayuwar don to sanya annabi yake ibada wanda mun yi bayani hatta in annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kabbara ina yake sa idanuwan shi ai kun ga sahabbai ba su bari ba ko kaga wannan ya nuna sirrin ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan su sanya ne wannan annabi yake ibada to Allah ya kara mu wannan sahabban yarda da kuma bayin shi wanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar tashi alkiyama kuma mu ma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu daga cikin so eh kahin mu sai hutun nan ko kuma kahin mu shiga karatun littafin nan na gaba mun sami mun sa qiyamu ramadan wanda shi ma mun yi bayanin shirya annabi kan sallah asham kan qiyamul layl da sauran wanda shi wannan littafi mun tsaya kan rukuniyatul fatiha ko rukuni na fatiha da kuma falala da ke da cikin suratul fatiha a cikin sallah wanda ina amfani da wannan dama na manta ina yi ma 'yan uwa baki ɗaya barka da sallah eh muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadun mu baki ɗaya layyakan da muka yi da gangan da wanda muka yi cikin kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya samu daga cikin bayin shi wanda suka rabauta a cikin wannan wata mai tarin albarka kuma Allah ya samu daga cikin bayin shi wanda suka dace a karbi ibadarsu a cikin wannan dare da daren lailatul qadari kuma muna addu'a ga uwayenmu da malumanmu da ƴan uwa musulmi baki ɗaya wanda suka raiku Allah subhanahu wata'ala ya yahe mu mu kuma in ta mu tazo Allah ya samu su da imani sannan ni ma ina neman afuwa ƴan uwa baki ɗaya saboda yanayin rayuwa in ana tare dole wata rana za a samu ko ba haka nan ba kenan ina roƙon duk wanda na ba daidai ba ina haɗa shi da Allah ni ma ya yahe mu kuma Allah ya yahe mana baki ɗaya to sai malam yace rukuniyatul fatiha wanda mun karanta wannan babi wanda babu nan yana mana bayanin matsayin suratul fatiha a cikin sallah da kuma mi da kuma falalolinta wanda mun karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatul kitab annabi yake babu sallah ga duk mutumin da bai karanta suratul fatiha ba a cikin sallah wanda wannan yana nuna mana falala da ke da kai ko kuma matsayin sautin fatiha wanda mun yi bayanin hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake har in ka zo sallah duk lokacin da kai Allahu akbar in kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana cewa bawa na ya gode ni in kace arrahmanur rahim Allah ya ce bawa na ya jinjina mu in kace malik yawmiddin Allah ya ce bawa na ya tabbatar min da abin da tabbatar mu kaina in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce wannan tsakani na da bawana ne dan haka bawana roki abin da kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya miƙaƙiya hanya madaidaiciya wadda hanya hanya bayin ka siratal ladina amta alaihim hanya bayin ka wanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdub ba wanda kai hushi da su ba wala zalim wanda ka kine musu ko kuma ka batar da su duk in ka zo cikin sallah kuna wannan masanyan miyan kai da Allah subhanahu wataala kana gari Allah yana gari yasa kun ga sallah ibada ce mai muhimmanci wanda ba a san wasa a cikin ta ana san duk mun zo karatu mu yin kanin suwa saboda kai tsaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al musalli naji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji shi kenan da haka mu ƙara samun nutsuwa in muna karatun nan mu ɗauka ga Allah ne yana ganin wanda ai shine al-insan ko an ta'budu laha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana gani in ke ba ka gani shi to ka ɗauka Allah yana ganin ka wanda mun karanta da ku a baya in ka ce Allahu akbar Allah yana hada huskarka da tashi matakar baka cika kauce-kauce cikin sallah ba to shaitan zai zauwa daga kai kabara sai ta maka litan ba can an yi kaza ta so yake dai ya raba ka da wannan alkhairi na ganin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wanda wannan alqur'ani kaf babu sura kamar suratul fatiha kaf alqur'ani duk wani bala'i da ka sani duniya aka karanta suratul fatiha Allah yana kawo sauki kowane bala'i sahabi mahaukaci ne wanda ake karmewa da karhe sautul fatiha a karanta mishi Allah ya baya lafiya annabi yace wannan sura ce wanda Allah bai sabkan ba wani annabi bayan shi ba Allah ya ba shi shi kadai bai ba ko wani annabi ba to sai dai kai zaka samu mu kuma muna sakaci muna wasa da wannan sura to da alkhairan da ke da kai cikin Allah subhanahu wataala ya hada mu da ita wanda kuma mun yi bayani ga mutumin nan wanda ya zo bai iya suratul fatiha ba ko wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi wata addu'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wanda sauki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka ga in dai kanki annabi wallahi rayuwarka ba ka shan wahala kana san annabi kana koyi da shi wallahi duk matsala a duniya kun yi bai bai kai da ita yasa Allah ya ƙara mu sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda na karanta muku nan mawaki shata yake cewa musulmi ku tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake ko yace ko wa tsaya ga annabi Muhammadu bai tabewa nan a duniya bai tabewa gobe lahira yake ku dai tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni shi ya tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to mu ba muna roƙon Allah ya tsaya muka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kullum muna bayani in ana karanta ma yadda manzon Allah yake son al'umma za ta yi mamaki kalla alkiyama in an busa kiyama ba to ake nafsi nafsi ba kowa na ta kaina manzon Allah cewa ke ummati ummati al'umma ta al'umma shi yanzu ba ta shi da yake ta al'umma shi yadda yake son mu yake kwaɗayin alkhairi da rahama a tattare da mu to Allah ya azurta mu daga cikin bayi wanda suke kauna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mawaki yace eh gashi nan fadar mai yi yace in yaji wanda yake yaban wani ba annabi ba wai sai yace ina ya baro annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha in yaji wani na kiran kamar yaji wanda asali ya su ya su akwai wata matsala ne ta shi fadar dage da ya mai da hankali kai ya ba annabi sai ya bar ya bai shehu kun gane sai ya takaita kullum in ya zo cikin waƙai sai dai ya gaida shehu ya wuce to sai abin ya zama matsala sai ake cewa shi ya ma bari ban shehu samsam shi ne yake cewa in na shi mai begen wani annan muhammad salam sai in shelanta ina ya baro mun kai rasulu da taccen masani muna fahimta wai in yaji wani ya saba wani yana ta yaban shi ba manzo Allah sai ce wai ta ina ka baro manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai shine sai wata waka ya ba su amsa yake cewa eh na bar ku lahiya na ba ku lahiya ina masu tambaya shin fada ya tsaya ga yabo na inyar mun gane shi kawai ya ce yanzu ya bar yaban kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce a'a bai yi ba dole sai ya rinka sai ya rinka yaban shehu ba shakka wallahi in ka rike manzo Allah za ka yi rayuwa mai daɗi ko ba gaskiya ba shi yasa Allah ya ƙara mana sa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muna bayani kullun sa annabi shine kai biyayya ka abin da yake wanda a gaskiya ni cikin ɗariƙu ban san wani wanda yake ya ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba duk da ɗan adam ne ba za a rasa wasu abubuwa ba na kuskure amma dai shi ya mai da hankali kai ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda a can da ba ya mai shau yake bai ya ba annabi wanda har wata waka da ya wanda yake ma Abubakar wanda ina ji aka tambaye shi cikin waƙoƙin shi wai wace waka ta ba shi wahala yake gaskiya ba waka da ta ba shi wahala wanda kuma ya dade yana son yayi ta irin waka Abubakar sallallahu akbar ta mana to kaga wannan ya zo yana sa annabi da sahabbai ko ba haka nan ba sabanin wa'ansu kuma daga cikin wanda zaka da su sun rike shehun ne kawai suke yi kaga wannan ba daidai bane ba wallahi duk wanda ka rike inda ba manzo Allah bane ba kana wahala ne a rayuwa ko ba haka nan ba dan in an busa alkiyama shehu shi ma yana sakan shi ne ko ba haka ba amma manzo Allah shine in ka rike shi kana da garan to kun ga sabida sauki shi wannan yace ma annabi bai iya fatiha ba sai annabi ya ce to ka koyi wannan annabi ya koya mai wannan addu'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wanda mun yi bayani dangance da ni wannan sahabin wasu malamai sun ce asali ba balarabe bane ba kun gane ba ke sautul fatiha ba suka ce da balarabe ne da manzo Allah zai ce ya rubuta ya rinka karantawa cikin sallah shi yasa yanzu kaga ina aka samu wanda ya musulunta ka hanyar da sautin fatiha sai a koya mai wannan ya rinke ya rinka yin sallah da su kawai in yayi kabbara zai bayan ya yi kabara in ya iya isti'aza da da'ar istiftahi ya yi sannan maimakon fatiha sai ya karanta wannan adda saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya karantar da wannan wannan duka mun yi bayani a wancan darasin namu da wuce inda za mu tashi shine naskul qira'ati wara al-imam fil jahariya shine ai shahe hukunci muna fahimta na illiman na karatu a sallah da ake bayyana karatu ma mu su rinka bayyana karatu wanda a alqur'ani ma akwai annasikh da mansukh akwai hukunci wanda ya share wani hukunci muna fahimta Allah ya ce manan sakh min ayatin aw nusaha na ati bi khairin minha aw mithlaha Allah ya ce ba za mu taba shahe wani wata aya ta alqur'ani ba ko wani hukunci face mun so face mun zo da makamancin shi ko kuma wanda ya yi shi alkhairi wanda in ka dauka a can da musulunci shan giya halaka ne daga baya Allah ya saukar da aya ya nuna musahabai ko shan giyan nan dai ku dai sai amma dai ga kaza ga kaza ga kaza ba ɗabi'a bane na mutanen kirki ana nan sai aya ta gaba ta sabko tace a sha giya daga lokacin asuba zuwa sallah azhar tace a sha giya daga lokacin isha'i zuwa sallah asuba sai aya ta gaba ta sabko tace giya ma baki ɗaya haramu to kaga ayoyin akwai sa cikin alqur'ani yanzu za ka iya ɗauko wannan aya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wannan aya tana halitta shan giya ne wa Allah ya ce ku sha giya amma in za ku zawa sallah ka ku sha muna fahimta to akwai nasib da masu shi yasa shi ilimi na addini dole sai ka zauna gaban malami an koya ma inda yanzu Qur'ani ne zaka ɗauka wa kai kaɗai ka karanta wannan aya za ta halitta ma shan giya ko ba haka nan ba da wannan aya ta san ko Umar ya sake cewa Allah ka yi mana bayani gamsashe akan giya sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam duka Allah ya sha kuɗe yace kazamta ne aiki ne na shedan kumari karshen aya ce Allah ya ce fa hal antum muntahuna shin yanzu kun bari Umar ya ce wallahi intahaina wallahi wallahi Allah mun bar shan giya wallahi mun bari muna fahimta wani sahabi ya ce da wannan aya ta sabko in ka shigo madina ka ci ainihin ruwan jiya duk kowane gida ya zunzo tashi saboda kawai Allah ya ce a bari haramun Allahu akbar yasa dan kaga wani na ya fada cikin shaye shaye ko cikin wani aiki kake yanke mai kamna daga rahama Allah a'a in kana da hanyar da zaka kusance shi kaje ka mai wa'azi yasa ina kallon laihin malumai wasu daga cikin su wanda suke dauka cewa wai duk wannan matasan da ke shaye-shaye ko da ke karuwanci ko da ke zaman fada ba mutanen kirki bane ba daidai bane ba wannan ku shiga cikin su ku yi musu wa'azi kahin zuwa musulunci sahabbai na haka nan su Hamza bugun annabi yayi har zagi annabi Hamza yayi amma kallin da aka kace Hamza annabi yace sun kace ɗaya namu sai mun kashe ɗari na su kalle da manzon Allah yake san Hamza Umar la haula wala quwwata kahin zuwa musulunci su ne ƙwari ɗan daba duk wani ƙaura da kake ji yana tsoron umar su sha giya su ƙwace ma abu da ƙari su ce kaje ka gaya ma umar da za ka gaya ma ku sa'adu wa amga duka sahabban na haka na wasu a amma ni ni'imar musulunci manzon Allah ya shiga cikin su bai kyamace su bai musu a jikin su zama mutanen kirki to dan me kai in ka ga wannan aikata wani amma da kyau za ka yanke kamna ka ce a ai kawai ai ba daidai bane ba wannan shi yasa za ka ga wallahi mafi yawanci masu shaye-shayen nan kaɗan ne daga cikinsu za ka ga suke girmama wasu daga cikin malamai saboda mu asali malamin kawai sun ɗaya musu albarka sun ce ba na ƙware ba ne ba ba daidai ba ne ba wannan ka je ka zamna cikinsu ka musu nasiha wallahi kun ga ƴan shaye-shayen nan wallahi mafi yawancinsu hankalinsu yana gani sai ka zamna da su sai ka yi wani na cewa wallahi malami kawai ni da kaina na rasa wani bala'i ne ke sa ni na ina son in bari to kaga wannan mutumin kirki ko ba haka nan bane ba mutumin da ke cewa na sai bari sai wani ka ya ce wallahi malam shi na sha sai in yi sana dama izini ya kai ni cikin wannan hali to yanzu in ba ku shiga cikin ku kuna ga hankalin ku kun ga za su ci gaba da zama cikin matsala ne ko ba haka nan ba za ka ga ƙarshe kana jan hankalin su har sai ya kai wani daga cikin su suna takaita wasu abubuwa wallahi ni na shiga cikin su na ga wannan kaka kyamace su mai kunna sigarin shi kunna kana kusa ya sha in kana da hali siyan musu shayi ku zamna ku sha shayi ka zamna kana hira da su ana wasa ana dariya sai kana dan musu wa'azi sannu sannu sannu sannu wallahi za ka ga da kansu suna cewa da Allah malam yaushe za ka dawa yaushe za ka zawa ka muna wa'azi yaushe za ka zawa suna ƙaunar ka zo cikin su ka ga hankali ta dalilin haka nan na san da yawa wanda sun bar shaye shaye wallahi sun shiga makaranta wata rana irin cikin abokai na yarinta wani ya haɗu da ni ina cikin su kawai ko da muka gaisa da shi sai dan karamin zagi suka yi cikin shi ah to ka gani kaga ai ko ne yana da rana ko ba haka nan ba yanzu wannan kadara ya zo shi mutunci na ne malam to yanzu da in na wuce ina cewa wai in kai shaye ne in iska ne jira na za su yi ma ta rana in taba su su yi da mun kai shi yasa biye da mutum yake ka shiga cikin shi kai mu'amala ne ba daidai ba ne irin kawai daga kaga wai sai kaga mutum daga ya zama usan shi shine mai imani kowa dan iska ne wannan ba daidai ba ne ba sai ka ga wannan kai da kake usul wannan da kake rena ya yi ka kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ai abun ba wai dai mai bane ko daga wani ko ba haka nan bane jiki hayi jiki hayi wanda mu shiga cikin wannan matakan mu kwato wasu daga cikin sai sai maka mu da kwarai Allah ya kammala albani yayi wannan program din ya ci nasara kwarai a rayuwar shi wanda ya sa mishi suna da ingilishi take ce mushi contact and da'awa kamar waya za a yi a haɗa alaƙa ƙwarai kun gane da wanga matasan da ke shaye-shaye da wanga yaran da ke shiga karuwanci ta ku yi komi ku taƙaita masu yi kawai Allah zai taimake ya ce wallahi ya sha ɗaukar motan shi cikin dare kai akwai lokacin da sarkin garin su ya zo ya wuce ya ga yadda matasa suke ihu suna ɗaukar wuƙaƙe suna shaye-shaye aka ce yayi maganin sai to wallahi wanga ba mai iya maganin su sai Allah sai yi ƙarfin hukuma yace amma haka na rinka shiga cikin sai to wata rana na ɗauki moto da dare na gangara inda ba a inda za su amshi abin ka su kama wuƙa ina shiga yace wani cikin kwayaki a shiga garin yadda ala shiga wata malam duk alimce yake jama'a kai ne na ce ne lahiya ce ana ta karatu ana wa'azi ba ku zuwa nace bari in zo in na in muku na a Allah shiga wata Allah duk cikin wuyun ta su cikin kwaya suka zanna aka musu wa'azi duka yanzu yace ka je ka ga ta babu wannan matasa to amma ka gwamnati shi yasa yanzu ku kalla gwamnati mu ba tana ana rafil ana kama kama ba da Allah banna tana ragewa ba ta ragewa amma yanzu da gwamnati matashi ne jin karfi wallahi karfi bai magani wallahi sai dai a zo a yaƙi tunani shi a sauya mai wannan tunanin to za a yi kama ni ka yi rike ko hita wa ni in ci gaba da abin da zani ko ba haka nan ba yanzu ƙarshe suna jin daɗin a kai su kaso ne amma yanzu da za a nemo malumai wanda suke wayayyu a shiga cikinsu wannan yaran da ke tsawa sama hanya suna tsaye da maza a zamna mine ke kai wallahi akwai wanda abinci ne ke sa ta hito ta yi karuwanci to yanzu da Allah wannan in aka ce ba sai a take ta bannan ba yau kun kama ta daga aje sai a ce to ba da shi ka wada ka ce ki gobe shikenan fa ko ba haka nan bane ba ake ko ya za a yi gyara yana da wahala shi yasa mu kuma da mu ya mu al'umma gari da Allah in mun ga wanda suka shiga wannan halin ba tsire musu albarka zamu ba wannan da kake kallo Allah kiyaye din in balle shi ba ta takaita ba kai za ka iya faɗawa ko ɗan uwanka ko ɗanka ko ba haka nan ba amma in aka shiga ciki aka yi maganin abin kowa sai ya zamna lafiya shi yasa gaskiya wannan shawara ce babba wadda da mun yi aiki da ita wallahi za mu ci nasara haka wannan yaran ƙanana da ake shiga ni na bincike kan yaran ga ƙanana da suke shiga harkar maɗugo wannan mata ni ke kai su wallahi mafi yawancin su sha'awa ce ce kai kun san sha'awa suka ce wata ta ce malam yanzu sai ga mana kina da sha'awa mai ƙarfi gidanku an ci miki arme ke kuma kina tsoron yanzu ki sai ki shiga neman maza ai ta tsine miki cikin unguwa to ta aika ta riga wata abike irin matsala ko guda ita ma sha'awa take irin ta sai ku haɗu ku ruwa mai junanku asiri in dai kun yi lalata ku ai ciki mai hitawa wannan masu imani ke na masu tsoron abin kunya to yanzu in aka shiga irin wannan ba sai a taimake su ba miye matsalar su arme ne suke bukata sai abu hanyoyin da ya kamata a ba a musu arman ba an takaita ba yanzu in suka yi nisa wasu suke shan wake ku je ku bincika wannan masu maɗuwan ku gani wallahi irin yawan da ke gare su maraɗi za ku yi mamaki tsakanina da Allah da matan aure kun san me suke yi a shekara ku zaunawa suke yi program suke yi su ce da wanta da wanta ki ta hilakol kaza da wanta da wanta ki ta hilakol kaza da wanta da wanta ki ta hilakol kaza dan aje a koya ma yaro wannan lalaci nan ka kumance jirtar na rauna ai ya taɓa wannan magana yace suna zamne sai su ga yayi a kararrawa SGM ko SNKM kawai ta ga wata na wucewa ta ruga ta kama gabanta ana koya musu suna nan suna ta cin kudi aiki sai sun yi ƙarfi ne sannan ta yaɗu da yawa yadda maganinta zai zama aiki suna shiga lakkwaloli suna koya ma yara wanda hatta interna da bazum ya ce zai yi ko tana ɗaya daga cikin abin da ake so a tabbatar wannan maɗugon ai mata ne kawai za a tara a tsagwaron su ce interna kun gane mata ne za a tara babu yadda za a kore ki duk wanda ta gagar uwayenta ta zo nan ta zamna gwamnati ta ba ta da ta kuma gwamnati ta tsare ta ba sai banna ba wallahi akwai wata ta yi nisa cikin harakai wallahi ta ce ita ce ta zo jirgidan iskancin maza ta je ta dawo daddare sai ta zauna tana kuka tana da dama abin da ta yi cikin daren kun ga shi wannan da kuke kallo wallahi sai a samu akwai wani wanda in yayi addu'a nijar za ta zama lafiya dan wani ba san ya kuka shi wannan halin ba yasa wannan dai tunatarwa ce wanda dan kaga wani na aikata wani abu kaka ce kaza kaza ba mai shiga tsakanin bawa da Allah ba mai shiga duk abin da kaga bawa na yi wallahi tsakanin da mahalicci su ne in dai bai shigo gonarka ba ikallan shi in ka iya mai wa'azi ko ka iya hana shi ka hana shi mu ba muna aikata banna ba nan duka daga cikin mu ba Allah ka ɗaya san muke aikata in mun laɗe ba ko ba haka nan ba ai da sauki ne ta su da ta bayyana ko ko a ba malam baka ji wani mawaki da me ake ce mishi cikin latijan na mawaka yace sai ka samu mutum takakken mutum a yace ka tarda mutum kamar kamili yace amma in ka bincike cikin zuciyar shi sai ka ga kwanda kura da shi wani in ka baya mara iya kunna masa wuta kaf ɗinka amma in ka gan shi kai gimin na Allah ne ko ba haka nan ba to ba guda bane ba wallahi Allah kara kautata zuciyoyin mu to sai mala yake nasul qira'ati wa ra'al iman fil jahiliya an shahi hukunci nabi na ilmi man na karatu ma mu ya zama suna karatu da can in ka zo sallan ma in aka zo yi daga lima ya ce Allahu akbar cikin masallaci za ku iya magana wani na ji an ce shinkafa ta rage kuɗi ko a'a da Allah ka bari ba an ce ba su tari ta zo ba kai rana irin ta ana kalma matsiya ta armu kai ni ma ina duka cikin masallacin zai shiga da surutu Allah bai hana ba Allahu akbar shai mala addini akwai daɗi a masallaci wa duka nan wani rabto mun shika kaza duka ana sallah daga lima ya ce rukuji ai Allahu akbar kuma a ji shi aka dago kuma a ci gaba da illa ka tsaya sai Allah ya saukar da hafizu ala salawati wa salatu lista Allah ya ce ya ku bayin Allah ku kiyaye bin salloli na ku kiyaye sallah ta tsakiya ita ce sallar la'asar sai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku zo ma Allah kuna masu nutsuwa to a lokacin nan ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta dumi cikin sallah a lokacin nan ne aka bar dumi cikin sallah amma kaga lokacin ana yi to daga baya sai aka komo ana karatu a cikin sallah illiman na karatu alhamdulillah da alamin ko kuma kowa cikin masallaci yana yin nashi kun gane to hukuncin ne an shafe kamar da zamu za mu ji daga baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka a karanta komai sai suratul fatiha kuma daga baya ita ma suratul fatiha aka ce in dai liman na karatu to karatun liman ya zama karatun kowa kowa ya saurara wanda nasikh da mansukh a gulguje a cikin alqur'ani sun kasu kashi nawa sun kasu kashi uku akwai ayar da an shaye ta an shaye hukuncin ta muna fahimta akwai ayar da an shaye hukuncin ta amma akwai karatun ta kamar ayar shan biya wanda wajen sai misali akwai ayar da an shahe karatunta amma akwai hukuncinta kamar ayar da take mazinaci mai arme in yayi zina a kashe shi kaga a qur'ani kaf babu aya amma hukuncin nan kenan mi kun ka kashi uku sai malam yace wa wa kana qad ajaza lil lil mu'tammin an yaqra'u biha wara'a al imam fi salati al-zahariyah wa lokacin baya ayini ya halitta gamamu daidai ne gamamu shi ne ki karanta alqur'ani a sallah wadda take liman ma na karatu in liman na karatu su ma suna karatu su ai su kana fi salatul fajr fa qara fa qara fa taqalat alayhi alqira'a lokacin da annabi Muhammad sallallahu yana cikin sallah asuba yana karatu sai karatu ya mai nauyi falamma faraga lokacin da ya ida kala sai sai ce musu la'allakum taqra'una khalfa imamikum annabi yana karatu ne sai ya ji karatun kamar yana takuɗe mishi cikin juna misali saboda wasu suna karatu baya sai ce halan kuna kun yi karatu ne tare da ni kuna karatu tare da imamin ku kulla sai sahabbai na'am sai wajen ce har da sai ce eh tabbas ni ya rasulullah qala sai ya ce la taf'alu annabi ce kar ku kuskura ku aikata illa an yaqra ahadukum bi fatihatul kitab sai dai suratul fatiha kadai muna fahimta fa innahu la salatu man lam yaqra biha saboda ita babu talla ga duk mutumin da bai karanta suratul fatiha ba muna fahimta na haddasa sai malam yace thumma nahahum an qira'ati kullaha fil zahariya daga baya sai annabi ya hana su karatu baki daya a cikin sallah wanda ake bayyana karatu ai san ya ce kafa karanta ko mun sai fatiha ko to yanzu daga baya sai annabi ya hana wa zalika malam yace hina man sarafa min salatu zahar fiha bi fiha bil qira'a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ida sallah wanda ake bayyana karatu wa fi riwayatin a wata riwaya an ce annaha salatu subhi ita ce sallah asuba fa qala sai manzon Allah yace hal qara ma'i minkum ahadan anifan shin wai daga cikin ku akwai wanda ya karatu tare da ni can cikin sallah fa qala rajul sai wani mutum yace na'am ana ya rasulullah yace ni na ya manzon Allah fa qala inni la aqu inni aqulu mali unazi annabi ce ba na ce muku ba ban san ai al unazi kamar yadda gashi nan malam ya saki lamba biyu ya fassara shi shine yace ai قال الخطابي معناه أي إدخال في القراءة أو أو أو أو أغلاب عليها shine ne karatu yanin ya shiga cikin juna in ina karatu kana yi ko kuma ni wani karatu ma yanin jayi wani karatu to shine annabi ce ba na ce muku ban san wannan ba qala abu huraira sai abu huraira yace fan fanta hannasu an qira'ati ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga lokacin nan sai mutane baki ɗaya suka bar karatu tare da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi ma da harafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da qira'ati hina sami'u dalika min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan sai da mana duk sallar da ake bayyana karatu sahabbai ba su bayyana karatu tunda annabi ya ce musu su bari yace wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam annabi ya ce musulmi ku yi karatu a cikin sallah wadda kake liman bai bayyana karatu kowa ya yi karatu da kanshi kamar yanzu misali sallah a zahar sallar la'azar raka'a ƙarshe ta magariba da raka'a guda biyu ta ta isha'i wanda a nan wurin mutanen mu da yawa suna haɗa cikin wani kuskure me kuskuren da suke haɗawa wasu ba su ma karatu wani kawai zai bi liman ne kamar gumki bai karatu masu dama dama su ne wai masu yin karatu a cikin zuciya wanda wannan ba daidai ba ne ba karatu ana yi ne bakin ka na motsawa wanda mun zo mu ji sahabbayya ne suka gane annabi yana karatu a cikin wannan salloli wanda wannan mas'ala ta shahe karatu inda ake bayyana karatu bayan liman mala albani na mance bin zo da littafin bane asali sifatu salah akalla ya ɗauki takarda kusa hamsin ko talatin yana duka bayanin wannan wanda na na ɗan tsami wasu daga cikin in na zo mu karanta to ashe ban ɗauko littafin na taho ne muna fahimta to in in kana karatu yadda ake karatu a sallah ta bayyane misali in kana magriba ka ce Allahu akbar zaka rinka alhamdulillahi rabbil alamin ka tsaya ka ce da arrahmanir rahim to haka ake so a sallah ta azhar da la'asar da sallar da ba a bayyana karatu ba ce in ka ce mi zaka yi a bakin ka yana motsawa amma sautin ba zai yi sauwa ba ko kuma in ya yi so ba za ka ji da wani wanda yake kusa da kai ba muna fahimta sannan a sallah wadda ake ba a bayyana karatu ba karatu ake da sauri ba fa a a shi karatu alqur'ani duka guda ne ana karantawa aya aya ne yawa daga cikin mu nan kamar da na sha bayani muna fada kuskure yanzu in ka dauka wani sawi guda biyu wanda ake bayan sallar la'asar misali ko bayan sallar azhar yanzu ake sallar azhar zaka ga sallolin da ko ana dan ko to na biyu in ana yin kabbara wai ana karanta alhamdu za ka ga daga kaya haka kahin ka kahin ka ina ita a kahin ka ta uzu billahi tabi alim min shaitan azim bismillahir rahman za ka ga hali na ce Allahu akbar to wai ya karanta shi ko ba ku lura da wannan ba a a ai sai ku tambaye shi sai a tambaye shi a ce malam wai ka karanta kotun fatiha mun ga abin kamar tsautawa ido a ka'ida ko ba amma yanzu ku zo da shi sallar da ake bayyana karatu ku je da yake talaukashe murya yana karatu amma daga an zo wannan wurin inda ba a bayyana karatu sai ka ga dandan nan an yi da sallar to wancan da kake bayyana ma karatu in dai Allah ne in ka yi shiru ma yana yi haka nan ne uwa ko kenan mu yi haƙuri mu yi mu inganta sallar sai malam yake wannan hadisi malik da humaidi da bukhari su suka rawaito shi da abu dawud da kuma imam ahmad imam tirmidhi kuma ya inganta shi shi kuma abu hatim shi ma ya inganta shi da ibn hibban da ibn qayyim sai malam yake waj'al al-imtasu bi qira'ati al-imam min tamam min tamam من تمام من تمام جيوا من ننجناكو من تمام من تمام الاعتمام به sai ce sai ya sa karatun liman inda waje al'insa ta shiru ga inda ba a bayyana karatu sai zama na ne kowa na karatun shi ya zama mai koyi kenan ga liman faƙala ya ce inna ma ji ilal imamun ni usamma bihi an sa liman ne dan a yi koyi da shi kenan yanzu misali inda liman bai bayyana karatu sai a yi sai a yi shiru ba a bayyana karatu ya ce fa'iza kabara wa kabbaru in liman ya yi kabbara ya yi kabbara sai kuma ku yi kabbara wanda anan ma mun yi bayani in liman ya yi kabbara ba in yana yin kabbara ba in liman ya ce Allahu akbar in ja ida kenan sannan za ku ba ya ce Allahu akbar kayan ya ida ba kuma za ku a'a sai yayi sannan ku muna fahimta wa idza qara'a fa ansitu in liman na karatu to ku yi shiru muna fahimta in liman na karatu ba a bayyana karatu ma da shi kuma wannan ibnu abu shayba da abu dawud da muslim da abu awana su suka kawo shi ma da yake huwa mukharrajun fil irwa shi ma kuma malam ya yi tasirin shi a cikin littafin shi mai suna irwaqul ghalib malam yake kama jil istima'i kama jil istima'i lahu mughniyan an qira'ati wara wara'ahu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sami sauraron karatun alqur'ani lokacin da liman ke bayyanawa ya wadatu ga mamu wanda suke bayan shi kenan mi zati zatin shiru ne su saurari man lokacin da yake karatu ba a karatu kamar yadda yake musu malam yayi bayani da yawa idan insha Allah mai so zai iya dauka asali sifatu salam mujalladi na wato in yaji ba duka akwai bayanan ha lokaci yayi sai ce man kan bari ni wani wani sai ce man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun annabi yake duk wanda yake karatu duk wanda yake sallah tare da liman to karatun liman karatun shi ne a ina kenan a inda ake bayyana karatu ko shine malam gashi nan sai ce haza jahariya wannan a inda ake bayyana karatu kenan ilimin na karatu kamar yadda asali wannan mas'ala munan bun ma san ta ba ko ba haka nan ba dan da yana karatu ne shi aka biyo kawai ana bayani sai malam yace shi kuma wannan hadisi ibn abi shayba da dar kutumi da ibn hibban da sahawi da ahmad su suka rawaito shi haka wannan shi ne ra'ayin shekar islam ibn taymiya da ibn abdul hadi wa sahahu ba'd turuq al bawasir wa qad takallamtu alayhi bi tafsil fi al asl ya wa gashi nan malamin ce ma san kalin bayani ya dauki asli sifatu sala'in shi da kan shi yayi yayi cikakken bayani kenan sai zamana sati ne zawa in Allah ya kai mu da za mu tashi wujubul qada'ati fi sirriya wajabcin yin karatu a ina a inda liman bai bayyana karatu muna fahimta irin kamar da muka ce a zawar la'asar da sauran rakawo'i na ƙarshe cikin sallar isha'i da sallar magariba sunan kuma akwai wajabcin karatu idan sai zama da su ne za mu tashi insha Allah kenan inda kuma mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ga a yi kusko za a iya tunatar da mu insha Allah alaikum salam ko fatiha ba ta karantawa to liman yana bayyana abinda ake so a lokacin kawai za ka yi shiru ne ka saurara ai kun ji sahabbai annabi can yace kau ka ku karanta komai sai sotul fatiha saboda babu sallah ga wanda bai karanta sotul fatiha ba daga baya kuma sai sahabbai suka annabi ya hana su baki ɗaya har sotul fatiha ga inda liman yake bayyana karatu a eh eh da ma ko in ji na karshe in kana tare da liman za ka karanta suratul fatiha ne kadai shi ma liman ita kadai zai karantawa sai a yi koyi alaikum salam wa rahmatullah eh wannan akwai asali ina kallon sahu za sahu na farko zai fara daga ina tsakiyar liman daga tsakiyar liman sai ya ina sai ya yi dama yawa to sahu na biyu malamai suka yi saɓani shin shi ma zai fara daga tsakiya ne ko ko zai fara ne daga dama wanda na yi karkata kan malaman da suke cewa zai farawa ne daga dama akwai wani ba ba daga dama ba akwai daga tsakiya akwai wani bahasi da wani risala da naga da ta kabir aka gari ya ya sa min aina yabda ukkar daga ina ne sahu yake farawa gaskiya za a sahu na biyu zai fara daga tsakiya ne da sauran sahun duka za su fara daga tsakiya daga tsakiya sai su yi dama kamar yadda aka cika sauran sahun daga a'a kamar gwata to kaga ba ne dai bane asali su wa'ancin suna kallon za a fara ware daga dama tun da sabu ne na duko ko sai a yi haka to amma magana tsakiyar ta yi karfi gaskiya ne na karkata kan tsakiya daga tsakiya kenan sai a yi dama a'a daga yanzu in sahu na biyu yanzu misali ni ne sahu na biyu to ina tsakiya to yanzu duk wanda ya zo zai ci ko nan ne haka haka sai an cike nan baki daya sannan a zo a cika nan wurin eh daman liman kenan ai shi ne yanzu in na zo zan tsaya tsakiya to in na tsaya tsakiya duk wanda ya zo zai cike daman ne in ya cika kuma sai a komo hagun din su sannan in ya cika sai a shiga sahu na bayan shi ma a ni ban ma ta asalin su gaskiya ban san asalin wannan ba amin amin amin asali kamar ku gane masalolin mutane da yawa ba karatu ake ba ko ba haka nan ba sallar dai muna yi ne kamar matsayin gado to kenan dole za ka ga abubuwa da yawa tsakaniya da sauransu sai an yi karatu mun mai da abin gado ne kawai aha ko sai mun koya amma sallah da yake a ai hatta makarantu suna buƙatar gyara hatta makarantu suna buƙatar gyara asali asali asali matsalar da ke da kai daga muni menene mu sai zama na karatun addinin ba bai da kima a wurin mu ko ba haka nan ba yanzu muna kalla a Nijar in ka iya addini kai ba kowa bane ba tsakaninka da mutane sai in an zo sallah kai ka shiga masallaci kai sallah to shi yasa kuka ga hatta yaran kuna kamar cire musu san su je su yi wannan abu sai zama da kuma in suka zo suna kallon ku kuna girma malakal ne saman makaranta sannan kuma sai zama da ya kalli malam ha sai ga kudin laraba ne zaka ba malam ko kuma ko dala ɗari ko jika in wata ya mutu amma zai iya je da kwale gama don ta ci kwalliya shi kuma malam ya zo da riga ko guga babu to kaga ya za a yi fata ya zama malam ko ba haka nan ba amma da mun inganta karatu mu sai zama na ce mu an tsaya an tsara abin za mu tahiya da tsari ya zama da malamin da ke koya karatu an ɗauki nauyin shi amma ya za ka koya wa mutane karatu kana tunanin ina za ka samu shinkafa ha dole yaron daga ya karanta ka ce haka nan ne tashi tahi wani yanzu Allah ya fahimtar da mu eh subhanallah ƙwarai tabbas ana da ku kware da gaske kuma kance ma in kai duka a Niger kai ba kowa bane dukkan je duk karatun da za ka in kai musulunci ne a Niger kai ba kowa bane to ta za a yaran da ke tasawa su su wannan abu sun ga ga wani can ya je yayi karatun yayi karatun karshe ga anan zamanin bai aikin komai to Allah ya kyauta shi ke na aiba wani tambaya ko to abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ne mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk musulmin da ke hama da rashin lafiya Allah ya bayi cikakken lafiya duk mutumin da ke cikin wani kunci ko damuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi Allah ka sa mu ayyukan mu albarka Allah ka sa mu kasuwancin mu albarka ya Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka ya Allah ka kashe mu muna musulmi ka sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah dukkan mu muna da buƙatoci na alkhairi ya Allah dukkan munan mabukata ne matsiyata ne wurinka Allah kai ne kadai ne arziki ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah ka zama da kasan mu Nijar lahiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya Allah ya shirye mu shirye al'ummar musulmi baki daya Allah ya gwada mu da gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mu da ƙarya ya ba mu ikon kauce muta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته